الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهزل لنا العاب المهبري والعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفت وبعد الحمد لله يوم تقص ga watan goma sha ɗaya alif dubu biyu da goma sha biyar mun sake dawowa don ci gaba da karatunmu na usulul fiqhi na matnul waraqat na imamul haramaini aljuwaini radiyallahu anhu wanda insha Allahu yau za mu tashi a kan wani babi? Ko ba babi ba ne ma? Ba mu je manyan kuri ba ne, kilabri? To, to alhamdulillah. Muna cikin al'amurin kenan dai har yau. Mun karanta ta'arifin amru tare da ku cewa bayan shi kuma muka zo muka yi bayanin siransa wato neman a aikata abu ne shine umarni ta hanyar magana kuma maganan kuma da ta fito daga mutumin da wato ya fi wadda ake wa magana wadda zai maganan maganar ta karɓa kan wanda ya kasa shi in ba haka ba in sa'an ka ne ko makamancin haka ba zai zama umarni ba sai ya zama menene kuka ce in sa'an ka ne na nema ko iltimas ko da makamantan su in kuma bawa da ubangiji ne kuma fa ya zama mai addu'a kuma kullum umarni yana zuwa bisa ne ala sabilin eh na ka ina a gaban ku kuna kallo kuma kuna abin nan yawwa wasu ya zasu gome ne muka ce ne siga da ake amfani da ita wurin umarni shine ne if'al sai na ce kuma banda if'al din akwai wasu ko babu ko if'al kawai abu da ya zo ala wazni if'al shi kadai ne kawai umarni sai me to eh ba ma'ana kawai ba shi kadai ba suna da yawa akwai in an ce if'al kawai fa abubuwan da suka zo ala wazni if'al su ne kenan ranar ma na gaya muku اذهب اجلس اشرب da sauransu to ai ba shi kadai ba har da babin uf'ul uskun ko uzkur da sauransu duka umarni ne sannan baicin wannan akwai wayansu sigogi na umarni wanda na gaya muku su ne kamar me da me yanzu misali kaman fi'li fi'li abin mudari'i al-maqrun bila billam lam al-amr shi ma wato ana kirga shi a cikin siyar na umur na amru kamar yaya kenan fi'ili ne mudari amma an samar lamu sai ya zama lamul amri sai ya zama mai ya canja daga fi'ili mudari ya koma fi'ili amri kamar ne yake nan na yi ban yi magana nan ba ne alat zama ko manta ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق ainihin fi'ilin duka ukun nan mudari'i ne liyaqadu thumma liyaqadu tafasam ay yaqaduna wal yufu ainihin sa yufuna ne wal yadawafu ainihin sa menene eh eh mudari ne nace wal yufu ainihin sa ne menene yufuna to wal yadawafu ba yadawafuna to da aka samar lamul amr sai koma fili amri gaba daya ya jirkita shi to nan ma yana gwada umarni ne nan wal yufu kaga su cika wal yatawafu su kewaya ainihin sa kuma fi'ili na mudari ma'ana sa alamun nan sai ya koma siga ta umarni kun gane ko eh da kam dai yufuna ne to da ka sa lamun nan kawai sai zama su cika ku cika ko kuma su cika Allah yana ba su umarni su cika ba kashe su da suka amma da yufuna ne suna cika da aka sa lamun sai zama mai su cika umarni ya dawo wal ya tsawafu ya tsawafuna suna dawati sai da aka sa lami sai zama mai su yi dawati umarni kenan na ina na kare kuma na gaya muku inda kaga kataba ko kutiba ko faraba ko furiba yana gwada wajabci amma kuma umarni ne shi ma siga ce ta umarni ya yi lazina wani kutiba kutiba alaikum siyamu aga an nuna an wajabta kuma an umarce mu da umarni ne furiba ma haka ko faraba yakan zo da haka ko faraba ko furiba duka dai umarni ne to kuma akwai asma'u fi'il al-amr akwai abin da ake ce masa ismu fi'il al-amr wa'annan duka siyago ne na amr kamar me alaika da ilaika da dunaka ban yi bayanin nan ba misali in an ce alaikum dai yana zuwa da umarni da shi na qur'ani ya yi ladina amun alaikumu anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum da nafsin qur'ani Allah ce ya yi ladina amun alaikum anfusakum ya ku mu'minai ina umurtan ku da ku dubi kanku ku kula da kanku ka tsaya ka dubi kanka ka kula da kanka ka mai da sha'aninka da kanka la ya gudu kuma zalla idza tabaytum kar wanda ya bata ya dame ku in har kun shirya ka tsaya ka shiri ka zama ka shiri kai ba za ka ta lissafa wani ya bata ba ce ne wani ma kaza kaza an gane bayani haka nan ilaika yanzu misali alaikum din nan in nace alaika bis salati me nake nufi umarni ne kar wai mu fita ne ba ku gama gane abin sosai ba alaika bis salati ina umurtan ka da sallah siga ce ta umur eh ta am to ina ce ilaika ba gashi nan ranar har na gaya muku ma littafin hadisi إليك إليك أتصام الحديث إدة كو فكل واحد أتى وحده أي أمرني أكي بك إليك أقسام الحديث عدة ها؟ نعم بجوا أوكي الله أكبر ناكو ب... ب... عفوا عفوا wato abin da yake faruwa sai mun je abin nan ne ashe ne sunanta littafin da nake za mu karanta nan gaba eh a da mun gama dirazul baikuniya to shi wannan wazimin da kasabin hadisi idda menene وايد أتاه حده تسوكما إليك أقسام الحديث عدة هكا يقول اللسان إليك sai na ɗauka kamar shi muke yi har ba ina cewa na gaya muku ilaika haka za mu zo za ku gani dama na gaya muku duk abin da yake wannan akwai shi a can amma a can akwai abin da babu shi a nan to amma wani lokaci yakan canja tsarin abu maimakon wazimin aqsamil hadisi wannan ɗaya ne daga cikin abin nan nau'uka na hadisi gare to can kuma yake ilaika ina umurtan ka da ka riƙe wa innan rabe-rabe na hadisi da zan baka shine ilaika aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin atawa hatta sai mun je za in muna fara karanta littafi za ku suno da maganar da na gaya haka nan dunaka ya ce dunaka ko dunaku ko dunakuma umarni ne in na ce ma misali ya ibrahim dunaka hadar kitab ta ibrahim ɗauki wannan littafi ɗauki wannan littafi haka ya yi larabci nan yadda na faɗan nan don wanda bai kware ba sosai a arabiya ya rude dunaka haza dunaka haza dunaka haza misali to bismillah ya idris dunaka yani haza misba shi kenan dauki wannan fitila dunaka kun ga da kuma mun karanta duna duna menene muka ce mimman huwa dunahu wanda yake kasa da shi to yanzu huwa dunaka kuma me umurni dauke yayin nan lokacin da zakariya radiyallahu alaihi salam annabin Allah lokacin da hannatu bintu faqut ta zo da abin da ta yi nuzuri din nan ita ce maryam alaihi salam babar annabi isa da ta yi bakace inni nazartu li rahmani sauman ai yana ne ma magana da sai ta ji na tafi kuma suratul maryam din ta suratul ali imrana فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء من أه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أنا لا أبشرك إن مصدقا بكلمة من الله سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين نعم سوى إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم sannan sai fata kabbala a rabu a inda ayar bifo shi ne ashe na ɗauka yana ta gaba to da ta zo da abun ta yi nuzuri zai zama mai hidiman masallaci da sauran ta ce dunakum hadihi nadira ta tara su almajiran babanta imran ɗin ta ce dunakum hadihi nadira gashi in ku karɓi wannan abin da na yi nuzuri na yi bakace zai zama mai hidima masallaci to shi din ma yanzu sai an bar hidima kafin ya kai ga yiwa masallaci hidima da dunakum hadhihi nadira ku riki wannan abin da nayi ba a ce kaga dunakum dunaka dunakuma daga yau in kana so gabar da dan lagalagan arabiya kaga dunaka dunaka kaza sai ka kira dauki kaza kaga ka ruda to siyas ne wayannan duka kar a manta a na na amri muka zo muka karanta da ku muna refreshing idan fa an yi itilaki na umarnin aka sake shi aka faɗe shi sake ba ƙaiji aka tsiraita shi daga wata ƙarina ƙarina shine ne wata alama da za ta hana abu ya zama kaza to sai a ɗauke shi a kansa a kan me wajabcin kenan in akwai wata ƙarina da ta zo to sai ta hana shi ta fidda shi daga wajabci shine illa ma dalla dalilu ala anna al murada minhu annadabu sai dai wani dalilin da ya zo ya shiryatar zuwa ga wannan umarnin fa ba wajibi ba ne nadabu ne da ya kawo min misali ranar na muku misali da mene a ba da umarni amma sai wani abu ya zo karina ta zo ta nuna ai ba wajibi ba ne ta muku misali da haida na mata يسألونك عن المعيد قل هو أعضاء فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إذا ما تنكو سوكا ذكرها كزوم كزكي مسو كسادو دسو kaga fa illa ba don karinan baya da muka faɗa ta nuna ba wajibi ba ne to da duk lokacin da matar mutum ta tsarkaka ta yi wanka dole sai ka sadu da ita saboda Allah ne ya umarni da zaran sun tsarkaka ku taru ku tara da su sai muka fahimci a ashe Allah ya ce fa'tazilu nisaa fil ma'id mata idan suna al'ada ku kaurace musu ma'ana an haramta kunciya da su kishiyan haram kuma menene to da suka tsarkakan da Allah ya ce a zake musu me yake nufi halal ne yanzu kenan tunda abinda aka lokacin da aka hana din haramun ne kishiyansa kuma halal da aka karina ke to ga tsari don ku daɗa gane abu annabi muhammadu a hadithin tirmidhi yana cewa wa fi ba'dhin nusakhi ba fa shi zan fara ba wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahihun na hanjoni ne can baya sai na shigar da wani abu cikin wani abu wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahihun akwai wanda na hangane ya cancanci wannan wafi babin nusafi cewa ya farka ya farka mai bacci ne ya farka ta fita ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa idza kullum muna karanta da ita idza sami'tum al mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سالت لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة ويوم الدين وفي رواية to abin da kawai nake so karatun da nake son fitar ba fassara hadisin bane da kuma abubuwan da muka saba karanta a hadisin ba annabi ya ce idza sami'tumul mu'azzina da zaran kun ji mai kiran sallah fa qulu bi ma yaqul lalle ku faɗi irin abin da yake faɗi wani umurni ne ko ba umurni bane ha ku faɗi irin abin da yake faɗi illa ma dai kawai hadisi ya ma'ana duk abin da mai kiran sallah ya faɗa kamar mai sai dai a wani wuri annabi ya cire ko wurin hayya da fala hayya da fala ya ce a mai da su haukalatai ne duka biyu lawala la quwwata illa billah lawala la quwwata illa billah haka za a yi hayya da fala da hayya da fala duka ko wani hadisin ya cire wannan to ba wannan bane za mu karanta wannan umarnin wajibi ne ko kuma mandubi ne ko mubahi ne ina so a fitar min annabi ya ce in kun ji kiran zalla ku faɗi irin abin da ladan yake ya umurce mu ko bai umurce mu ba to amrun lil wujub ne ya qasadir wujub ne ko amrun ne lil ibadati ko lil mandubi a gane daga yau usul fiqh zai fara aiki duk umarnin da aka bayar ka tabbata ka san wanne ne ne matsayinsa a shari'a an umarce ka in baka yi shi ba za ya sa ka da jahannama ko kuma ana so ne ka yi saboda za ka samu lada amma in baka yi ba baka da zunubi ko kuma an halatta maka in kai ka kana da shi kenan ila yana iya yiwa ka samu ladan in ka in kai kawai yayi in baka yi ba kuma baka da matsala menene da asirin na'am ana so ana so ne sai waye wujub na'am sai waye yake da opposite manzo to ai shine ana so to wannan wajibi sai waye akwai mai ibaha shi kuma halal ne ko babu sai in dawo kowa ya kawo tsarinan sa ka ga ba ka isa ka faɗi abu kuma baka da hujja in baka da hujja ai ma ajiya kuma kayan ka komin ingancin sa ha ai komin ingancin sa inda kawai faɗi kai baka da hujja ba za mu yarda ba ko gaskiya ne kamar ya kamata ka zama kana da- kana da hujjan da kake dogara da ya kamar sai waye kuma zai faɗi nashi opposite ko kuma ya goyi baya ka san dai baka saka ce baka ko ina baka me zan nuna kowa ina kake kai je ka ce kaza ne ni wajibi ko musabi ko mubai ina kake Mandub. ina kake ina kake wajibi ka goyi bayan nadiru kai ba wajibi kun zama uku kai ba wajibi kun zama uku to cikin kun ne fa zan zaɓi wanda na ga dama sai ya kwace ku da a cikin masu mandubi da mubahi amma wanda ainihin suka fara faɗi su zan abin da to kai ka ce wajibi ne to me hujja saboda an ce in mutum yana da biyan sallah bai ba ni da nan to gwara zuba ruwan dalma cikin kunne.
kunnen sa eh da an yasma al mu'azzina to da akan mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah bai maimaita abun da ya faɗa ba to gunda masa a zuba mai narkakken ruwan dalma a kunnuwan nasa to na ji naka kai kuma ba da ka ce mu- mu- mubahi ai musabi manzo me hujjan ku faɗi faɗi faɗi da sauri time na yana tafiya ban fara karatu da wuri ba Hmm? bismillah second ɗaya na tafiya fa kun kun cuce mu time din mu ya in ba a yi wani abu kamar yadda na zo na same ku kuna zaune din nan ba ku a koman nan time din mu ya tafi a banza mai kun ku ta muzakara kun ku kirkiri wani mutum ya yi ta kwaɗa muku tambaya ku da ku ne to don ba ku iya ba ma dai za ku dan buɗe littafi ku zai ka eh kaza ne eh to wannan dai bara a sake tambayan ka bane in Allah ya daba ka bada amsa saboda tambayan da aka ma ta ka- ta- ka kuke din nan me hujja na'am bismillah wan to wani ya karbe su eh wanda yake da wata hujja bismillah ya- ya taimaka musu don mu gane karinar da ta tabbatar da ba wajibi bane wannan hukuncin mandubi ne bismillah
saboda an faɗi shi da mutum falalan da zai samu in ya maimaita ha ko in wajibin ne babu falala in umarnin ta hanyar wajibi ne shi ba za ka samu falalan komai ba kawai in kai aikin banza kai
na ga wa kalli da zaman da mutum ya samu in ya samu.
ka yanzu nan wani ya faɗa ba yace da kai in ai baka wannan ba baka yi ba gonda a kan a kira sallah baka maimaita ba gonda a narka narkakken dalma a zuba ma wannan ba azawa bane ko ko ba- kana zaune kan kunnuwan ka ne aka yi fashi wannan bismillah bismillah ku ba hujja hawa ni da gumi ci gaba haba kai ba hujja to haka yanzu da muƙabala ake yi to wallahi tallahi da marar gaskiya ya kada mai gaskiya eh ha, mai gaskiya marar gaskiya sai ya kawo hujja jaye suka ce Allahu Akbar kai mai gaskiya ka ce to kawo babu kai kai hada zuba kaga shikenan ka fadi kawai sai a waɗe kawai shikenan ka fadi kuma Allah ku ne masu gaskiya yanzu kun kasa kawo hujja kuma hadisin da aka wata
wani hadisi eh wani hadisi da aka kawo wani ga ai na sha gaya muku shi na wa mutum ya ji ana kiran sallah bai abin nan din ba to kai baka da wata hujja da zaka ture wannan kuma ku ne kuke kan daidai ku da kuka ce mandubi mandubi ne yanzu na barku aka watsa haka za ku neman wani eh a'a a ba ku dama ma ku je har gida ma ba kai kan kwanan baya da aka ba ku a zamin ba ka je ba ka samu wani a ka je wurin salawar ba da kiti yana da mafi
to a takaice wannan al'amrun wato ne yaktadin nadab yana hukunta mandubi na shi ana so ne dalili da ya tabbatar da haka lalle da hadisin kai na nan gaskiya ne hadisi ne tabbatacce amma abin da ya tabbatar da wannan ya zama mandubi shi ne abin da ya faru a zamanin sahabbai ne zamanin sahabbai an samu ana kiran sallah sahabbai suna suna tari kafisu ne tambaya bai kafisu kafisu sanin wancan hadisin da annabi ya faɗa Hmm? a cikin su akwai wanda duk girgir da kake ji to in an kira shi ma in dai a jin sunan annabi ne dole ka sunkuyar da kanka Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yana nan cikin sahaba yana hira kuma yana irin sallah dan Umar ba radiyallahu anhu in junin ka bin sunna ne yana cikin wanda suke tadin kuma an gan an gaggani ma alhamdulillah to wannan karina ita ta tabbatar da wannan musabi ne don su fi mu fahimtar maganar annabi ko sun fi mu juni kawai akwai wani hadisi da zaka kawo to sun fi ka sani a gaban su aka faɗi hadisi su sun fahimce shi hadisin wato karhanci ne yake magana a kai hadisin ba wai haramci bane na zuba abu a kunne babin karhanci ne haka suka fahimce shi da sun fahimce shi a babin haramun ne to ba su isa ba su yi wannan sun fi ka bin annabi ne ko to wannan ita ce karina to wai misali fa nake ina daɗa fitar mana dagun ne mu daɗa ganewa ko yana gwada gwada na dabu in har wani dalili ya zo ko kuma ibaha halacci walakin litakrar kuma ala sahi baya gwada maimaitawa a bisa menene zan ce mafi inganci maimaitawa na yi mana bayaninsa ba sai mun abin nan ba shi kan ko in an yi umarni an ce kai kaza ana nufin ka yi shi sau ɗaya kawai ne ko kuma kai ta yin sa an ce a kini sala kamar yadda na muku misali Allah ya ce hutsai da sallah to in kai sallah sau ɗaya kawai ka san umarnin da Allah ya yi bayar ko kuma a sai kai ta yin sallah kullum shi da muka ce akwai karina ta nuna take iya nuna haka din Allah ya ce lakin salata lizuluki shamsi lizuluki shamsi ila zafakin layl in rana ta ne ta bar tsakiya ta karkata to kutsai da sallah tun da barin rana tsakiya ya dan karkata din nan lokacin azhar din nan ba wai sau ɗaya kawai yake yi ba a rayuwa kullum garin Allah ya waye sai yayi to wannan ne yake gwada an ba da umarni kai sallah idan rana ta karkata to yana shi yake gwada kullum tunda kullum rana tana karkata da zarar ta karkata din kai sallah wannan shi ne karinan da take nuna min sannan da hadisin da ma'aiki yake cewa wancan mutumin da ya zo mai tambaya din nan yace Allah ne aiko ka mu yi sallah yace yace wanne ne wajibi yace masa guda biyar a rana irin wannan dai da makamantansu su ne ƙara'i amma inda an bi umarnin da Allah ya ce a kiyin sallah kawai ku tsaye da sallah kawai to in kai ta gaba da ka sauki haka azumi akwai karina da take nunawa haka zakka haka ne hajji shi kuma akwai karina da zanuna sau ɗaya ne kawai Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti ko man istata ilayhi sabila ko hajjul baiti wata kira Allah ya daura mutane hajji man istata ga wanda duk ya samu iko to in kai hajji sau ɗaya sai ka sake samun iko tunda Allah ce wanda ya samu iko kaga ya nuna kenan ka sake ko eh in ka sake samu iko ba bayan wannan din ka sake in ka sake samu iko ba ka sake ko haka yake to akwai kalilan da ta nuna sau ɗaya saboda an ce da ya tambaya annabi Allah ne turo ka mu yaji eh a kowace shekara sai mun yi annabi sai ya shiru a kowace shekara sai ya shiru sau uku yana tambaya ko annabi ya ce lau qultu na'am da wajabat yace da na ce eh ta ta wajaba kowane shekara sai ce marratan fil umri kawai sau ɗaya a rayuwa shine wajibi amma don ka koma ba za a hana ka ba kuma misali amma dai ba wajibi bane to irin wa'annan dai sune ake so ka gane a usulul fiqh wai ta bil fawra kuma wala ta bil fawra wai aiki umarni baya gwada sauri amma wani rifa yana gwadawa malamai sun sabani anan Allah ya ce fastabiqul khairat ku rige rige wurin aikata aikin alkhairi da an ce ga aiki na alkhairi kar ka bata lokaci sauri ka yi shi kar shaidan ya zo baka shawari ya raba ka da shi sabiqu ila mafiratin sabiqu ila mafiratin min rabbikum ku gaggawa wurin gafara da kai zunubi kai ne sauri wurin ne haka wai kuntum junuban fatahharu da janaba ta kama ka maza maza kai ne kai wanka ka tsarkaka kar ka tsaya kai ta bata lokaci saboda inda da dare ka kwanta da iyalinka misali ko kuma ka baccin fari fari din nan kawai sai kai mafarki a matsayin ka na goro to idan baka tashi kai wanka ba a ranar kullun dare ruhin bayan Allah yana zuwa yawa Allah sujada to banda naka a rana ruhi yadda gangan jikin ka nan yake ibada haka shi ma yake naka dai ba zai ce Allah sujada ba rana da ka kaga kai ma zama za kai ne kai wanka saboda ruhin ka in ka kwanta ya tafi ya je Allah sujada to a taƙaice dai wannan so kamar har ma na muku misali da mutumin da ya ce wa wani kai wani je ka ya dubi babban ɗansa ko wani cikin barorinsa masu masu hidima ka je ku je wani ku yi ku nome gona kaza sai shi yau yana ji ya yi usulul fiki an ce layak da fauna wa layak da fauna umurni baya nuna wai a yi shi yanzu yanzu sai baban ya je ko uban gidan nan ya je gama yawa ce wacin sa ya dawo da rana sai ce wani an gama noman gonar ita baba cewa fa kai kawai kai kace mu mu nome gona baka ce yau ba baka ce kuma yanzu yanzu mu tafi ba kuma malamin usulul fiqh ya ce sun ce al'amru wala yatadil fawra nan ba da umurni baya nufin yanzu yanzu kafin zai in yi garaje in an kama shi zai gare wa lafiyar da fauna ko yaya to ala'ayyalin mu wuce akwai misalai sai mun dawo imriti da kuma sulamul usuli in Allah ya zamu ƙara fada dama ya zama kamar advance wal amru bil ijadi fi'li amrun bihi in an yi umurni ka samar da aiki to an umurce ka ne da ka yi shi an gane bayani wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi wa amru wal amru bi ijad al-fi'l amru bihi wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi ko in an yi umarni ka samar da aiki to umarni ne da ka yi shi sannan kuma wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi kuma umarni ne da ka yi abinda aikin ba zai ciku ba sai in an yi kaza ne ko ba a ce ka yi shi ba to shi ma umarni ne da ka yi shi Allah ta an gane wannan eh an ce wal amru bi ijadil fi'li in an yi ma umarni da ka samar da wani aiki to fa ka sani amru bihi umurni ne da a yi shi wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi kuma umurni ne da kai abinda aikin nan ba zai cika ba sai an hada da shi to shi ma an yi umurni ne kai ko ba furta ma har da shi din ba to ka sani lalle har da shi ba sai an tsaya ana kai kaza kar fa kai shi ba kai kaza ba tunda kazan nan ba zai yiwu ba sai da kaza to lalle in an ma umurni da kaza to har da kaza din an gane ga misali yace kal amri bis salati kawai an ce ma yi sallawa ne to ai amrun bis taharati mu'addiyat ilaiha ne an umurce ka kai sallan har da kuma a cikin umurnin yin sallan har da tsarki wanda sai da shi ake yin sallah har da alwala duka amma umarni da shi ne yanzu muna zaune a nan gurin dukkan kunnan muna tare a masallacin nan sai na dube ku sai na ce kai jama'a gaba ɗaya a tashi a yi sallan walaha gaba ɗaya a yi sallan walaha yanzu sai kawai wani daga umarni kawai sai kafin Allahu Akbar Allahu Akbar sami Allahu Akbar Allahu Akbar ya tashi ya ta yi sai kawai kai maka tashi to ni dai gaskiya ban da alwala ka amma tunda aka ce in yi sallah kawai sai ka tashi Allah ba wace in yi har da alwala ba to sai ka zama kafiri eh man salla ala ghairi alwudu'i muta'ammidan fa huwa kafirun da gangan kai sallah baka da alwala ka zani to ka zama kafiri da aka umarnin da aka ce kai sallar nan ai har da tsarki har da alwala ne ba sai an tsaya ana gaya ma ai ka sani ai sallah ba za ta yi cika ba sai da me sai da tsarki da alwala shi ne anan maganar nan kenan wal amru bi ijadil fi'li umurni da a samar da wani aiki to amru bi umurni ne da yin sa wa bi malakin mul fi'lu illa bihi da kuma ai abinda aikin ba zai cika ba sai an hada da shi to har da shi an umurce ka shi ne kal amri bi salati kamar umurni da sallah amru bi taharati ai yin umurni ne har da yin tsarki al mu'addi ilaiha wanda yake bayarwa bayuwa zuwa ga wato tabbatuwan sallah sai da sai da tsarki take ba to wannan ba amma misali ɗaya ne sai kai ta buga sauran ma ko kuma fa wannan gurin in mun je advance za ku ji an faɗaɗa abubuwa da yawa za su yi wa bi ma la yatimmu al-fi'lu illa bihi din nan ko da zai zama haramun ne eh abinda wannan ai umurce ka da aiki ila mai kyau ne to amma ko abinda ba in kafin kai aikin sai ka yi shi kuma abun haramun ne amma aikin nan wajibi ne misali da aka ce kai amma ba za ka aikata shi ba dole sai ka yi wani haramun to dole har da haramun din nan dole sai ka yi dan in zara bare da wannan ba in ka faɗi haka a dunkule sai in ka ba shi misali sai sai shiga kai tayi ba ce ko haramun ne sai kai in dai zai bayu zuwa ga ta hanyar da ne ake bi a aikata wajibi na ce wane eh na sani kana da kuɗi na ce to bana lan karka yarda bana shekara nan ta wuce baka je haji ba lalle ka je ka sauke haji faran misali ɗanka ne kai ka aike shi cewa ne lallai banan nan kar ka kuskura baka je aikin haji ba kaga na umurce ka lallai sai ka je ka sa kudin ka a banki don ka je ka biya kudin haji dai sai an sa kudin a banki bankin kuma na riba ne ka sani a Najeriya ka aikata haramun ko baka aikata wani ka sa kudi a bankin riba haramun ne sa kudi a bankin riba kuma ba za ka je haji ba sai an sa su dole in dai ka ga mutum ya je aikin haji to lalle an gama ma kawai ya sa kuɗi zaben kire ba an gama kuma haramun ne kuma na umarce ka da wasu bidiyoyi dole ka sai kai su bidiya ne wanda annabi bai yi ba dole ka kuma sai kai sai kai passport annabi bai yi passport ba zai je haji ko yayi sai kai allura annabi bai taba allura ba da shi zasa bai da kaji aiki talafu kakaf ba su yi ba an an ce kuma sai kai bi muwafaqati bi bi qadi salaf salih eh ko ni da kai kai muwafaqa yi mutaba da abin da salaf magabatan to salaf dai ba wanda ya taba passport kafin ya je haji gida ne duk wanda yi a dubi fiskarka akwai ago ko babu a auna nauyinka aiwa ne ne aiwa ne ne duk ana yi babu wani wanda ya auna sahabbai da wani sun je su aikin haji ka bar ma su shiga jirgi su mota ka a tambaye ka shekarunka yarenka wane ne ka tambayoyi da ake yi nan kaza kaza ina ka fito menene ne ni ruwanka da ni Allah ne ya umurce ni yaji dole sai ka abin in ka ce kai fa ba innan abubuwan fa annabi fa bai yi su ba zaka aikin ibadar nan fa da annabi ake koyi don ka ni tunda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to ni fa gaskiya ba wani katon da zai sani in yi wani passport saboda annabi bai passport ba ya ta kawai ya ta ba ya ta je ba to amrun bihi wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi ko umurni ne da abin da aka ce ka samar din kuma umurni ne da abin da aikin ba zai cika ba sai da shi to shi ne anan yace wa idza fu'ila ko idan aikin nan aka aikata shi wanda aka yi umurni da shi din nan to ya urujul ma'amuru anil uhdati يخرج المأمور عن العبدة wannan aiki yadda aka umurce shi na in dai aka yi shi to wanda aka umurta da yin ya fita daga me huda daga abin nan da aka neme shi yayi wato ya sauke wajibi kenan ake nufi ana yin sa din ka fita daga wato jerenyan mutanen da za a ce aikin su bai yi ba misali amma kuma akwai magana anan malamin usulun suna magana akwai magana da ake anan yanzu in kai sallah da an da zaran an ga kai sallah yadda fiqhu ya ajiye ai ka sauke wajibi ko ba ka sauke ba shine anil uhda ya khurujul ma'muru menene anil uhda to wato abinda aka wasi aka mai wasici da yayi din mana ya ya sauke ya sauke wajibi kawai ba wani yadda zai zarge shi kuma da sauran kaza a ya gama amma kuma ba sauke wajibin nan ba shi yake nuna kuma shi ke nan magana ta kare ba don ka sauke wajibi ba zai nuna dole sai an baka lada ba kuma sai an biya ka da yawa sun sauke wajibin ba za a ce su biya sallan ba amma ba su da lada na sallan yana faruwa sai a wannan babin za ka gane wannan a usul fiqh ka yi aiki ya yi a zahiri a gani ba za a ce ka biya ba ai tun abin da ba a ce ka biya shi ba ka yayi ne koya kama baka da lada kai ne ka zo ka karanta fiqh ka san farin dan ka san mustahabban ka san wane ne wane ne ka san masu bata ta istibacin ga masu gyara ta ai kaza kaza duk ka iya su ka zo ka yi ta yadda take ka gama wai zai ce ka sake sallah akwai babu to amma kash a wurin yin sallar nan sai aka samu ɗungurun gumma ka yi ta ne kawai don mutane su gani an ce wanda ya sallah sallar biya ya biya ta ba zai biya ba ya sauke wajibi kam na cewa tana wuyansa sai ya yi in bai yi ba za a kona shi jahannama amma ladan ba an ce wanda ya je jam'i ya yi kaza ka zo ka wani haɗa safu ka wani bankarewa ka duk a shari'a ne kana gabawa a biya na makwabcinka sai kuma maka ko lada da saboda kai an dubi zuciyar kariya ne an ce a ji tsoron Allah a cikin sallah a zahiri ka mutane sun ga kai komai sai kai salat sallar da ba tsoron Allah cikin ta gaba daya tun da ka fara daga kabbara kana dukkan abin da aka neme ka a cikin ka fiqhul jawari na gabobi amma fiqhul nafsi na kalbi tun da ka shiga sallar nan hada lissafin kudaden ka kake ta yi kada sallar kara su wani wani ya samu wannan kuɗin da nake sa ran nan insha Allah ha ha za su wuri ne abu duk har aka gama sallar kai baka san ma raka na nabi ban yake ba yana rasanwa in dai kai ne zaka gyara mar bara ka gyara sallar kawai baka san ma me liman yake ciki ba Allah ko irin daga fara sallah har a gama in ana sallame sallar nan in ka tambaye shi don Allah wani bayan fatiha kan liman wani sura yake sai ce wallahi tallahi ga na ban ta ban sani ba sahabbai in ka ja sahabi gefe kace ni kam juma'an da ta wuce sallan la'asar din ranar wanne ne zai gaya ma annabi kaza karanta la'asar din misali na juma'a ran juma'a juma'ar da ta wuce satin da ya wuce la'asar din wannan juma'an bayan an karanta annabi ya karanta sura fatiha wace sura ya karanta sai ya ce ma suratul kaza ne a suratul tin a suratul kaza saboda me su salatul khashi'in suke walladina hum fi salatihim khashi'un sura yan aljanna yanda kace Allahu akbar ka daga hannaye dukkan biyu kace Allah da duniya da abun da yake cikin ta dukkan na zuba na koma gare ka kai kadai ne mai girma duk komi ba na kallon sai kai ka faɗi haka kuma ka zo kai ta ƙarya kai ta sake sake a ɗan injin nikan ka a ɗan gonan ka kai yau gobe in Allah ya kai mu duk sallan gaba ɗaya sake sake Allah ya kai mu dan zan nemi masu aiki za a zo Allah ya ina ganin ne Allah da zan samu ko kaza ka kana ka taka wannan a gobe zan je Kano zan saro kaya a gobe kaza duk wannan kawai kake kai kaga zahiri ne ga kallaka ba wanda ya ce ka biya amma ba babu hongkong to shi ne ma'anan wannan abin da ya faɗa ya kudu bil ma'mur an al ulhuda ya san ya fara likam abin da gane ne shi daga gare shi yayi ya sauke amma ba wata kila a rasa lada to sai man ya dukulu fil amri wa man la ya dukulu wa nahi wa man la ya dukulu to gaskiya wasu malamai sun yi da akuli suka ce me yasa ya kawo wannan anan ka'idan yawancin malamai usul fiqi sai sun gama amru da nahyu suke kawo wannan da ya kawo din sai an gama amru da nahyu suke da aka kawo shi amma shi bai kawo nahyu ba sai ya kawo shi ai ya kamata ya kasan nahayi da amrun duka sai ka kuma man yarkulu fil amri wal nahayi wa man la yarkulu wai wannan topic din zai karantar da mu wadda in Allah ya yi umarni ko in Allah ya hana waye ne yake shiga cikin umarnin waye ne baya shiga cikin umarnin waye yake shiga cikin hani waye baya shiga cikin hani in an yi umarni har duk kowa da kowa ne ko kuma banda wani da wani to banda din exception din su ne za a nuna mana a shari'a in an hana kar ai abu kaza to kowa da kowa ne aka hana ko kuma akwai waɗanda ban da su to ya kamata tun da aka kawo babin amru to a kawo na hayu tukunna in ka san amru da na hayu sannan a kawo ma waɗanda suke shiga ko amru da na hayu da wanda ba sa shiga malamai sun yi magana akan wannan me yasa ya haka Allah ya saka masa da alkhairi يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون مؤمنai kam da in Allah ya magana to sun shiga suna shiga cikin magana da Allah ya yi yana shiga suwaye asahi wasabi wal majnun su kuma a zairu dakhilina fil khitab mu'minai kam in Allah ya magana sun shiga amma asahi wanda ya rafkana kiruɗo ko kiruɗo en andi fulfulle nde ko wa sabi da kuma yaro wal majnun da mahaukaci duk inda ka ji an yi umarni zai dakhilina fil khitab ba ka shiga cikin maganar da Allah yake na umarni ko na hanji ma ka cikin hana shi mana ka gani zai hannu hana shi mu gani zai hannu to ba ka shiga waɗannan ukun nan ban da su a duk inda ka ji umarni shi yasa sallah idan mutum mantuwa yi yana ka ai na ga muku yana sai ana tabuwa ta oke ba ku bane afuwa wanda muke karatun fiqh da su ne tabbas da su ne ashe muka yi wannan sai na dauka ku ne nan kana zaune kana wani su abubuwan gaban tabbatar kan ka an kara kawai sai kaga karfe uku ba kai azhar ba an gari to kai abin da za ka yi sai ka yi sallah yanzu kuma ka yi niyan yi ba biya ba babu kuma wata larura lokacin da ne ya zo a ji haka kuma mai bacci misali shi ma lokacin da ya farka in dai bacci ne ya jawo to kawai kai tsaye za ka abin nan ne yi ta da niyan ko da lokacin ta ya fita yin ta za ka yi ba biya ba wasa biyu yaro in an ce ya ku muminai ku yi kaza to banda yaro a ciki banda yaro wal majnun da mahaukaci Allah ya ce a fidda zakka sai ka zo ya mutu shi mahaukaci ne kake sai ya cire ya ai in ma mahaukaci ne ya san wannan shanun da ne ka zo za ka kirga wai za ka cire ina jin ya ɗauko makami za ka gane kai sa'i ne sa'i shi ne mai cire zakka ko sai ya cire ba kai akan akan cire zakka sai ya tuge kayan da kai eh sa'i sa'i sa'i wadai tabbas su ba sa shiga والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. تو haka da kafirai kuma su suna ana musu magana da rassa na shari'a wa bima la tasihu illa bi da abinda ba inganta sai da shi shine musulunci ainihin musulunci ba rassan ba an gane wannan magana yanzu an ce ai sallah shin har da kafiri yake nufi yayi sallah ko ko musulmi kawai yake nufi sallah ai far'u ne ko imani shine ake neman kafiri yayi ko bai bai imani ba tukunna ko haka ne to ai an ce wa ma la tasihu illa bi kenan shine imani sallah furu ne ai ba za su inganta ba sai da imani sai kai mumini ne tukunna to aka ce kafirai ana musu magana tana shafan su furu'u din su sallah su zakka su ne ne jama'a abinda barai in barai yu su inganta ba sai da shi shine mai imani to sun shiga wa huwa al-islam shine musulunci kaga na dan jajirki ne don da jamu kurai sai daga baya sai ka ganshi ashe gashi nan ba gaban ka wa huwa al-islam shine musulunci sallah tana inganta ba kai ba musulmi ba to da sallan da kuma musulunci da imani musuluncin duka ana kiran su zuwa gare shi furu'u na cikin addini mai hujja li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin zarki qalu lam nakum minal musallina da aka tambayi kafirai a cikin wuta me yasa ku a wuta ma salakakum ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina ai ba mu ba mu sallah bane shine a inda banda kumunin da ake bada sallar nan don me Allah ya ce lamar kumunin musallina kaga tana cikin furu'u da ita kuma ita suka bada hujja da cewa abin da ya sa su a wuta kenan su kafirai a shahada su ake kenan da aka ce ayi sallah din ko walam nakum min nut'imul miskin ba mu zama muna me shi da miskinai ba shi da miskinai har da kafirai farko ne ko kuma tushe ne farko ne sai ka musulunta ake neman ka ci da miskinai amma kafirai gashi suna bada hujja a lahira abin da ya sa mahuta ba mu ci da miskinai ba ne ko an ci a ci da miskinai ka kan an da musulmai ake mu ne ma kullum a masallatai mu muke wa junan mu wa'azi ko to gashi kafiri har da kafiri yana cewa bai banci da miskini bane ya sa ni a wuta wa kunna naqudu ma al-qa'ilin ko mun kasance muna kutsawa cikin maganganun banza tare da masu kutsawa cikin maganganun banza wanda duka musulmai aka hana wa kunna nukazzibu bi yawmiddin to ga nan ainihi wannan kuma ba ba reshe bane wannan tushe ne mun kasance muna karyata ranar tashin duniya ne karyata tashin duniya wannan kafirci ne shi kam garanti aikin su ne amma wancan fa ba nasu bane wannan aya ita ta nuna da tushen da asalin duka in an yi magana ana har da kafirai da su ake karatun ya fita yanzu nan ko kaga ayoyin nan ne suka tabbatar wa'incan duk da muka kirga rastani a musulunci musulmai ne suke aikata su wannan na karshe ba musulmi akwai musulmin da yake ganin yake karyata tashin duniya kafirai ne to ya aka hada da rassan da wanda baya abinda ba ta ingantuwa ko an yi su sai da shi ne shine ne musulunci karatun ya fita mun bar shi akan akwai bayanai a karkashi da yawa amma mu bar su ba sa yin nasar awan ta kusa da cika ni ba ba tayin nake duba ba sannan yace والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن عن الشيء أمر بضده طبعا wannan ma ka'ida ce ta usuli aka ce wal amru bi shay'i in an yi ba umarni da yin kai abu to na yin an didi to kar ba ka sake tambaya kuma ka sani an hane ka ne da yin kishiyansa da an ce ma yi kaza to kuma an ce ma kar kai kishiyarsa ne ba sai ka tambaya ha don Allah yana da kyau kuwa ya kamata mutum ya bar kaza to tunda an umurce ka kai kishiyarsa ka ai ka bar shi kenan muna zaune nan misali sai nake na zai tashi misali sai me sai tashi misali ta shiga tsaye hakan zan yi misali ne yadda gwari gwari practical gashi na na ce naziru gashi yo sai wani ya shigo nan masallacin sai ta kai ko baya kowa ce zaune kake kake tsaye sai ka ce a ai wani ne yake kan in zauna sai wani ya shige yaushe yace kar ka zauna yace ka tashi kawai sai ka tashi ka duba wa yayi mai ƙarya mutumin da yake ka tashi ka ce wai ya ce wai kar ka zauna sai ka ce ba a a ga ta mala ai wanin nan gaskiyansa qa'idan usulul fiqh an ce wal amru bi shay'in nahyun an biddi da an umurce ka da abu to an hana ka yin kishiyansa ne yanzu abinda ya faɗan nan gaskiyansa cewa da ya hana ni zama ne gaskiya ne tunda na ce ya tashi kenan na hana shi zama maganin da ya faɗa daidai ne zaune abinka karatu ya yi kowa ya gane ya yi ko to sannan aka ce wannan hayu an shi in an hana ka abu kuma to amrun bi diddihi an umurce ka ne da yin kishiyansa sai na ce naziru eh kar ka tashi na hana ki tashi ko sai wani ya ce sai na sai aka same hukuna sai dukan ku shi kuma yana zaune ya kai kowa yana tsaye gana zaune ta wane ne yake in zauna ya zauna na ce tsakanin da Allah na ce ya zauna na ce kar ya tashi amma in yace wani ne yake in zauna ya yi daidai domin wannan hayu an shaɗi amrun ne bi ziddi wannan yadda na muku misali haka haka a addini ma kai da an ce maka kar kai kaza to ba he ka an zo in yana da kishiya an ce maka ka yi shi ba a'a ba he an ce ka yi ba in dai ka san kishiyar nasa to ka yi kawai in dai an hana ka ɗaya ma'ana an gane bayanin nan kuwa da haka ba wannan karatu ne mai zurfi mai faɗin gaske kuwa duk abun da ka sani aka hana ka a shari'a to in dai ka san kishiyansa to ka yi shi kawai ka aikata shi tunda an hana ka yin wannan kuma kishiyan wancan ne to ka yi wancan ne wato na yi misali da abun da yake tare da mu ne wannan na ce muku abu ne wadda duk abun da aka ce kar kai kuma to in ka san kishiyarsa ka yi shi duk abun da aka ce kai kuma to in ka san kishiyarsa to kar kai kishiya sale suna nan fa bincik Allah kawai san iyaka a kawo mana misali addini abinda ka tuno wani abu kawai wanda aka ce ai yanzu misali addini ya ce mana mu kyauta an kwaɗaitar mana mu kyauta haka ne annabi mu an ce mai kyauta ne kamar iska na iskan bazara musamman a ramadana sai sai an ce ma kar kai ruwa umarni da aka yi kai kyauta kawai an hana ka kishiyarka ko sai ka tsaya kana ta lalubo hujjan da aka hana ruwa a'a tun da an umurce ka da kyauta to kawai ka yi ne kar ka yadda ka yi ne ruwa to da ba ai umurni da ai kyauta ba kuma sai kawai ka zo ka ga an hana ruwa misali wai da ka ga an hana ruwa to bai kishiyar ruwa kyauta ai ka tashi kawai kar ka tsaya ba wai ka ne tun da an hana ruwa to nemo kishiyarsa shi kuma umarni ne da an kawai to duk wani abu a musulunci haka za ka auna ko menene ba sai ka tsaya kana nemo aya hujjan ka gata nan kawai duk wanda ka na kokowa da irin wannan to bai san usulu ba ne damuwansa ne kenan bai san usulun ciki ba ne da ya bi malamin usulu ba zai tsaya yana kokowa to ina ka samu hujja na samu hujja sai ka yanko mara wannan ka'idar in yace ban yarda ba aya ne wannan sai ce to kaga kai ba abokin magana bane kai jahili ne da ba usulul fiqh kuma duk karatunka duk yadda ka tara ilimi an ce in baka da shi menene jahili ne kawai a cikin malamai ko min karatun da ka tara in ka rasa usulul fiqh jahili ne kawai ba don za ka yi ta kwaba ne kawai wayannan duk ba za ka san su kuma yanzu muka fara wannan duk ina yi in mun zo gaba sai a ƙara faɗaɗawa misalai yanzu dai kam kowa yana muna tafiya tare na sani yana fahimtar inda ake aka dusa an ce ai haƙuri ko ya yi lalzina amanu su biyu ya kuma ne ku yi haƙuri ku zama masu haƙuri sai an ce ma rashin haƙuri ba kyau ka bar shi kawai tunda an umarni da ai haƙuri to ka watsar da rashin haƙuri kuma ko shi kenan eh an ce abin nan kar a yi kar mutu ya zama rago ana so a inda duk musulmi yake zama mai jaru an hana ka zama rago to ai ana umurtanka da kai mai ne ka zama jaru ne kar ka zama matsoraci da an yi abu kaza to fi za a yi ta gudu abba ba yake musulmi ba musulmi ya zama ba tsoro kawai akan addini to wannan kawai ba sai an kai da kanka ka je ka zauna kai ta speculative da kwakwalwanka kai ta auna wannan ka'idan da aka baka ka'idan usul fiki kai ta kawowa in muka shiga manya-manyan littattafai akwai littattafai a gaban mu fa za ta malam biri duk suna jiran mu karka dauka wai idan mun ga wannan littafi an ka a himmi ne a haɗe usulu a wannan shine littafin yadda ka san qawaidi dai ka yi shi a fiku ka duba abin da yake gaban gaba ka ga ba na wasa bane kafin ka je eh, muktasar lawali da sani ka ga akwai aiki jikekke a gaban ka to haka usulun muna gama wannan muka zo muka imriti ƙara fidda wannan zai yi a waƙe kila ya ka haddace shikenan duk wazin da za ka yi kawai ka lalu bai shi a wayin nan ai kawo su yana da wahala theory muka gama shi muka yi sullamul usuli wataƙila muka zo muka yi akwai wani littafi da ake kira eh, wannan shi ma za mu yi shi ina tunani Eh, wannan alkawaidin fikiyya kana iya neman sama duk littafin da na faɗa na ce wataƙila za mu yi shi ko ka nema kawai alkawaidul fikiyya na usulul fiqh fa akwai qawaidul fiqhiyya wanda ba usulul fiqh ba fa in ka zo ka yayi kai bayani tun da don don da kan duk akwai wani jibgege qawaidul fiqhiyya ya ita fada ce da ba gara ne wala ba ne ni gaskiya kamar akwai wani babba ba usulul fiqh bane ma kwata kwata mu zo malam a a ce mu yi hatta kai ga dai an sharan fage har mu zo mu yi su irin su wannan alfiya ta sha Abdullahi Gundu ta wal- ta usulul fiqh akwai ta ita ma kada baiti dubu ne ma akan usulul fiqh kawai mu zo mu mu fara shiga manya manya irin su al istishab eh afwan kaji kuma na tafi ba abin nan eh, akwai al ma'arif ko fi ilmi al usul akwai almustafsa nake nema na cewa al-istisna Wata- wani abu ne wani topic ne fa a usul fiqh na fada almustafsa littafi ne babba akwai alwajiz shi ma mujalladi ne ga sunan dai da da da iki da numa to Allah dai taimake mu ya sa dai ku rika muraja'a da muzakara bi jiddin ko da yake ba mun so baitin ba tukunna na a ta'limu la bi jaddi kullu mujid fa hal jaddi bila jiddi mujid za mu ga mujid da kokari kake samun komi a za ga zaka kawai shi kenan kai kam a ai muna usul ai muna usul ai a halkar mu ai sai gunin fadi a ba me ka sani fada mana abubuwa da ka iya a usul ne sai nan ga kame kame ko biyar ba za ka iya kawo ba to ai himma Allah ta mutum yawwa to ai an alhamdulillah subhanak allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilayk kara manta da karatun mu na dare shi kam ai yana nan a tayin din sa ko ko za mu canja mai tayin ne shi ma kam yau ladi karatun ladi